بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم يا جماعة المسلمين bayan godiya ga Allah mai kowa mai komi da salati da sallamawa ga fiyayyen halitta annabi Muhammad tsira da amincin Allah ƙara tabbata a gare shi da addu'o'i ga mutanen alkhairi wanda su riga mu gidan gaskiya Allah ya ji kansu da rahama in ta mu ta zo Allah ka sa mu cika da imani alhamdulillah Allah ya kaddare mu da zuwa wannan rana ta Lahadi da muka saba karatu na fiqihu a wannan masallaci da ake masa laƙabi masallacin layin waziri ubangiji Allah ya ji kansu da rahama wadda 20 daidai ba yau darasin na tafiya mai darasin yana cewa 20 daidai ubangiji Allah ya karba mana yau da gobe kenan kuma yau ina ji ɗaya ga wata ko yau ɗaya ga wata rabiul awwal Allah ya karba mana rayuwa haka take juyawa tun ana lissafa maka ana lissafa maka wata ran sai a ce gashi ubangiji Allah ya ba wa marasa lafiyar mu lafiya baki ɗaya mu da muke lafiya Allah ya ƙara mana lafiya Allah ya tsare mu Allah ya rufa mana asiri kusa ko nesa kuma wannan darasi na gudanuwa ne karkashin wannan kungiya ta jama'atu izalatu bid'a wa iqamatu sunna wanda Sheikh Ismail Ibn Zakariya ya kafa ubangiji Allah ya gafarta masa tare da maluman su baki daya waɗanda kuma wanda ke jagoranci yanzu haliyan Sheikh Sani Hajingir ubangiji Allah ya karba masa tare da ma'aikata baki ɗaya daga sama har ƙasa kamo har zuwa wannan masallaci duk wani ɗawainiya da abubuwan da da ba haka yake ba ya zama haka ubangiji Allah ya karba musu ayyukokinsu duk wadda rayuwa da ake yi wadda da a musulunci ba haka yake ba yanzu kuma haka yake saboda ci gaba ta samu to ci gaban ake nema dama Allah ya karba mana kuma ina ji muna shafi na arba'in da tara da tara ko na'am eh sunnoni za a tashi amma ba laifi mu dan dawo mu karanta farillan mu ƙara hada su gaba daya mun yi magana akan wanka ina ji shine muke ko al-ghuslu wanka na janaba wanka dai ya ce ma gusulu wankan gaba ɗaya kowace irin wanka ma sai ya ɗauko maka sai zo ya rarraba maka waɗanda suka yi wannan aiki ya ubangiji Allah ka saka musu da alheri tunda suka mutu a ciki Allah ya ji kansu aka ce fara'idul husli farillan wanka wancan satin mun karanta su har ƙarshe sunnoni za mu tashi sabo kuma gaskiya wanda yake ɗaukan darasin nan a kullum aiki ne babba fa inda za a yi darasin to he ya zo ya ɗauka kuma duk abubuwan da ya ta'allaka na daga daukan wayannan kayan social media din nan su ne mafi jigon rayuwa yanzu saboda kuma farkon kungiyar nan ma wanda suka fi yada wayannan kiran yana ɗaya daga cikin masu kaset masu motoci in suna tafiya su saka masu wani abubuwa to ubangiji Allah ya saka masa da alheri kusa ko nesa duk abin da yake nema na alheri Allah ya bashi wanda yake neman tsaro Allah ya tsare masa zuriya baki ɗaya tare da namu da kuma waɗanda suke hidima da abun kasan ba shi ɗaya yake ba ga wani ma ya ce yana neman abun nan abun nan Allah ya sa in ta alheri ne Allah ya bashi ita Allah ya ɗauye ba zuriya kuma Allah ya rufa mana asiri fara'idul ghusl yace farillan wanka wa qala shaykh rahimahullahu ta'ala faslun fara'idul ghusl yace farillolin wanka wannan babin zai ma magana akai ko in ce fasali na farko ya ce anniyatu inda shuru'i niyya lokacin farawa walfauru da me da gaggautawa waddalku da cuccuɗawa wal'umumu da game jiki da ruwa wannan su ne farilla kuma mun karanta su tun wancan satin ya'ani mai sharhan littafin ya ce anna fara'idal ghusl ya ce kaga farillan wanka hiya hazihil arba'atu su ne wayannan kwaya hudu da aka lissafa anniyatu yace na farko niyya kama ta kaddama kaman yanda ya gabata fil wudu'i a wurin alwala wa hiya azamul qalbi ai shine rai ya ji abin da zai aikata a laraf il hadasi wurin dauke hadasi akbar to yanzu wannan hadasin babban hadasi ne al akbar babban hadasi zai dauke da ya za a dauke shi birti sali da wanka liqaulihi alaihi salatu wassalam da faɗin annabi Muhammad tsira da amincin Allah ƙara tabbata a gare shi innamal a'malu binniyati lalle kowane aiki da ka sani yana tare da niyya wa inna ma li kulli imri'in manawa kuma kowane mutum akwai abin da ya nufi a gare shi na daga yake aikin sa wani yana yi dan Allah khalisan wani kuma yana yi dan akwai wanda yake so ya gani ubangiji Allah ba mu ikon yi don shi Allah ya ba mu da sauki wa taqaddimul na kenan yace na biyu wa taqdimul jasad haka ne, wa ta'mimul jasad bil ma'i shine game jiki da ruwa duka liqaulihi ta'ala da fadin Allah madaukakin sarki wa in kuntum junuban fadaharu in kun kasance kuna da janaba to ku yi wanka ai fagasulu ake nufi ai fagasilu wa haqiqatu igtisali haƙiƙan wanka shine gasalu jami'i a aba'i mutum ya game duk gabansa da ruwa mana ya game duk jikin shi da ruwa na uku ya ce waddalku da cuccuɗawa li jami'i jasadi dukkan jikinsa li hadisi aishata radiyallahu anha hadisin aisha allah ƙara mata yadda anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam lalle annabi tsira da amincin allah ƙara tabbata a gare shi allamaha ya sanar da ita husula yadda ake yin wanka sun ma'amaraha sa'an nan ya umurce ta a gurin koya mata ɗin an ta dalika ta cuccuɗanya duk jikinta wata mai watattabi'a biyadiha kullu shay'in lamme ya masahul ma'u ta bi duk inda ruwa bai taɓa ba ta sanya ruwa a wajen kuma ta goge to kaga cuccuɗawa yana daga mene yana daga farillan wanka min jasadi hana daga jikinta zakarahu ibnu waye hazimin Allah ya ganar da mu wali hadisi abi huraira hadisin abi huraira radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala lalle annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi ya ce inna tahata kulla sha'aratin lalle karkashin kowane gashi janabatan akwai janaba fagasilu sha'ar to ku wanke gashin ku ma'ana ku jike jikin da ruwa a cikin gashin wankul basharata ku tabbatar ruwa ya isa har cikin fatan kai duk inda gashi yake ku tabbatar ruwa ya isa har wurin abu dawuda wa turmuzi wa gairihima wa huwa ma'a ba'afi sanadi lahu shawahid ma'a cewan tare da akwai sanadi bi ma'ana ba'afin sanad amma yana da hadisai shawahid wanda suka tabbatar da haka wal fauru da gaggautawa wa huwa mu'abbarun anhu bi muwalati wanda an fi sani shi da cewa gamewa ai amalu ai amalul gusuli fi faurin wahidin bila fasilin shine mutum yayi ya yi aikin wankan gaba ɗaya ba tare da rarrabewa ba min gairi fasilin ba tare da me a rarrabe ba min zama ne daga lokacin da ake wankan in kana wankan ba sai ka tsaya wannan gurin ya bushe sa'an nan kai wani ba iz ka ba'al ibadatu ba'da shuru'i fiha manhiyun duk wani abun da aka ce ana game shi a ibada to in ka raba shi an hana wannan liƙaulihi ta'ala don faɗin Allah mai kowa mai komai wala tubtilu a'malakum kada ku ɓata ayyukokinku bi ma'ana ku yi aiki da ilimi kar ku ɓata aikinku Allah ya ganar da mu ku yi shi kuma yadda shari'a ya ce a yi ba da yadda kai ka ga dama ba a'a in ka ce ibada za ka yi da yadda ka ga dama to nan ne ba za ka samu ladan ba nan ne za ka ɓata kenan Allah ya bamu da sauki to da an yi maganan ai rabewa bi ma'ana an yi maganan jinkiri tsakanin wanke wani wuri da wani wuri sai ce alfasulu abin da ake nufi da abin nan rabewa ya sirun ɗan kaɗan li'uzirin don uzuri wannan babu komai kamar me ka na fadil ma'i kamar ba ruwa au in ƙiɓa'i ko kuma yankewar ruwan au iraƙatihi ko kuma zubewansa hufar menene muhuta farun wannan an gafarta wa mutum idan har wannan matsalar ta faru ba daliyanka ba ba ikonka ba ne abu amma aka samu akasin haka din to an yafe maka wannan iz ka tuna ko ji la yukallifu Allahu nafsan ai Allah baya dora wa wata rai illa wus'aha sai abin da za ta yi me za ta iya sai abin da za ta yi za ta iya Allah ya ganar da mu nan muka kwana wancan darasi namu kuma wannan fara'id din baki daya duk daya idan an rasa shi ba da uzuri ba to abu wankan babu shi wanka babu shi Allah ya ganar da sunanul gusili sunnonin wanka wa ƙala rahimahullahu ta'ala wanda ya littafin ahalari Allah ya masa rahama ya ce yara yayi yawa abu wa sunanu ghusulu yace sunnonin wanka sai yace ghasulul yadaini ila ku'aini wanke hannaye zuwa wuyan hannu kalwubu'i kamar yadda kake yin na alwala wal madmadatu da kuskuren baki wal istinshaqu da shakar ruwa wal istintharu da facewa wa gasalu simakhil uznaini da wanke kofofin kunnuwa wa hiya thaqabatu in kace mene simak kofofin kunne wanne ne yace ma wata kafa ce dakilatu wanda fi rasi wanda take shiga har cikin kai wa amma safahatul uznaini amma kaga fatun kunnuwa fayajibu gusul zahirihima wa batinihima wajibi ne a wanke cikinsu da ina da wajensu wannan fatan kunne amma kaga kofan kunne ka kai iya inda hannunka ya tsaya shikenan ba ce sai ka dura ruwa har cikin kunnen ka cikin kayi ba Allah ka bamu da sauki ya'ani yace abin da yake nufi wa dalilu hazihi sunan dalilin sunnoni na wanka ma al'ittiba'u li hadisi maimuna bibiya ko a ce bin tsari na hadisin maimuna radiyallahu anha Allah ya ƙara mata yadda ƙalata ce wa batu li nabi sallallahu alaihi wasallam ma'an ta ce na ajiye ko na kawo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ruwa li ya gata sila don yayi wanka bihi da shi fa afaraga ala yadaihi sai ya zuba ruwan akan hannunsa bai fara sa hannunsa cikin abun wanka ba sai ya karkata abun sai ya zuba a hannunsa faga salahuma ya wanke hannayen ga baki ɗayansu marratai ni sau biyu au salasan ko sau uku Allah sa mun gane sun ma'afaraga biya minihi ala shimalihi kuma zubawa sannan ya fara sakawa a damansa kafin hagunsa kafin ina kafin hagunsa fagasala mazakirahu ya wanke al'auransa shine daga cibiya zuwa gwiwa sun madallaka ya dahu bil ardi sa'annan ya sa hannunsa a ƙasa ya goga abin da ake nufi shine yanzu in akwai najasan da ya taba da hannunsa ya goge shi da me da ƙasar da yake wajen Allah ka ganar da mu thumma madmada sa'annan ya yi kuskuren baki wastan shaƙa ya shaƙi ruwa bi ma'ana ya yi shaƙar ruwa kamar yadda muka saba sun magasala wajahahu ya wanke fiskansa ala ne shimalihi haka ne kuwa sun magasala wajahahu sa'annan ya wanke me fiskansa wa yadaihi da hannayensa sun magasala ra'asahu sa'annan ya wanke kansa talatan sau uku sun ma'afaraga ala jasadihi sannan ya zuba ruwan akan sauran jikinsa sun matana ha'an makamihi sa'annan ya miƙe daga yadda yake fagasala me ƙadamaihi ya wanke ƙahohuwansa guda biyu a nan kamar yadda mai littafai maluma suka dinka rarraba maka wankan ai gashi yadda ya ko yanzu an haɗa ma da farilla da sunna da mustahabi da komi yanzu ana ta yi ko to me ai an ɗauko dibajan an ɗauko skelin abin da ɗin wankan baki ɗaya an kawo don ka gane ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kuma lokacin da ya yi tsarki ya gama ya gama tsarki kenan ba zai sake taɓa al'auransa ba mutum sai har ya yi me in ya gama alwala shi kenan zai iya yin in ya gama wanka ya gama alwala ta cika kenan zai iya yin sallah da ita Allah ka ganar da mu fada'ilu gusili mustahabban wanka ƙala sheikh rahimahullahu wanda ya rubuta littafin ahalari Allah masa rahama ya ce wa fada'iluhu mustahabbansa me mustahabbi shine abinda ake so abinda me ake so a yi in baka yi ba ba za a rubuta ma zunubi ba amma in ka yi za a rubuta maka lada ana son haka nan Allah ya sa mun gane wa fada'iluhu yace mustahabbansa albidayatu albida'atu bi izalatin najasati shine farawa da wanke najasa mene najasa shine abin da ya taba daga cibiyansa zuwa gwiwa in ka wanke shi ya zama to tsab ai kamar yadda farkon hadisin da muka yi magana haka annabi yayi bayan ya wanke hannayensa Allah sa mun gane summa zakarihi sa'annan azzakarin mutum fayanwi indahu sa'annan yayi niyya a wannan lokacin sun ma'aba iludu isa annan gaban alwala marratan marratan ɗaɗɗaya ɗaɗɗaya sun ma'ala jasadihi sa'an nan ya fara daga maɗaukakin jikinsa wa taslisu gasali ra'asihi sa'an nan ya yi taslisi shine ya yi uku gudun wanke kayinsa wa taƙadimu shaƙi jasadihi sa'an nan ya fi mani ya fara wanke gefensa na dama wa taklilu ma'i sa'an nan ya karanta ruwa wurin wankewa ɗin kaga wannan duk mustahabi ne ya karanta ruwa wurin me wurin wankewa ɗin ya'ani abin da yake nufi li hadisi maimuna ga hadisin maimuna da muka wuce dai wancan almuqaddimi wanda ya gabata fil igtisali wurin wanka alaiha alaihi salatu wassalam na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hadisi aisha da hadisin aisha radiyallahu anha Allah ya kara mata yadda kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annabi ya kasance tsira da amincin Allah ya kara tabbata a gare shi yujibuhu tayamun yana son yin komai da dama yujibu abin da ake nufi shine kominsa da dama yake kominsa da me da dama fita na ulihi gurin sa takalminsa wa tarajjulihi farkon tafiyarsa wa duhurihi kai hatsikinsa ma wafi sha'ani hi kulli kai duk kowane sha'aninsa shi da dama yake yi Allah ya ganar da mu to kaga yanzu mutum wani shi kafin ya bambance maka dama ai sai dai in to me ma hedin to zai ci sa takalmi ya sa da inda ya ga dama kawai sa riga ya sa inda ya ga dama kuma komai ana so kai me ko da kum za ka yi fara ta gefen dama don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi Allah ya ganar da mu ma haka kawai za ka ɗauki kana sauri za ka je ka same ta duk ina ma kai kawai shi kenan sai ka rabka hulanka ka yi tsaye tafiya amma bai ake so shine ka yi fara ta dama za ka samu alheri duk abin da ka fara shi ta dama da bismillah in Allah da alheri ne yake bin ka Allah ka bamu da sauki kuma shaidan ba zai yi galba a kanka ba shaidan ba zai yi galba a kanka ba kowace zuciyarka tana tune da abin da za ka yi ba za ka yawanta mantuwa ba kuma insha Allah ba za ka dinka yawan mantuwa ba saboda mai kowane lokaci kana tsaftace kanka tare da mai kula da yadda tsarin shari'a yake Allah ka bamu da sauki wa qala rahimahullahu ta'ala wanda ya rubuta littafin ahadari ya ce wa man nasiya lum'atan duk wanda ya manta wata lum'a lum'a shine abin da bai kai gaba guda ba au ubuwan kai ko gaba guda din ma min gas min me a aba'i gusilihi daga gaban wankansa badara ila gasalihi to yi sauri ya je wanke hina tazakkurihi lokacin da ya tuna yana tunawa ai ɗazu kaman hannun nan ban wanke ba a fiska ne ban ci gashi da ruwa a kai ne kaza duk abin da dai ya tuna cewa e ya tuna fa bai samu ruwa ba to yi sauri badara shine daga tunawa he ya je yi kada ce to bari in tsaya kuma sai dai lokaci kaza a daga tunawan sai yi Allah ya sa mun gane walau ba a da shaharin kai ko fa bayan wata guda ne aka samu haka din amma wa adama salla qablahu kuma fa idan har yayi sallah zai dawo da wa'annan sallolin da yayi kafin wankewa din wa in akkarahu to bayan da ya tuna kuma sai ya jinkirta da ya tuna kuma sai me sai ya jinkirta ba'da an ba'da an tazakkarahu bayan ya tuna batsalar husuluhu to wankan ta ɓaci gaba ɗaya daman yazo zai wanke wurin ne to yanzu wankan ta ɓaci sai ya sake ta duka fa in kana fiya za'il wudu'i amma in har inda aka barin a gurin bin alwala ne daman wa sadafahu gusulul wudu'i ajaza'ahu to lokacin da yayi alwala na ƙarshen wankansa to ta isar masa ba sai ya dawo ya wanke ba amma mun gani mutum daman alwala zai ita ce karshe to yanzu da ya alwalan inda ya bari kaddara a diddigensa ne a idon sawunsa ne da ya zo kuma ya hada da shi gurin alwala amma a wanka bai samu ruwa ba amma a wurin alwala ya samu ruwa to sadafa ya isar masa ajaza abu ya isar masa ya'ani abin da yake nufi anna man tazakkara lum'ata duk wanda ya tuna wani wurin da bai samu ruwa ba au ubuwan ko gaba guda min min me a'aba'i gasilihi daga gaban wankansa ba dara ila gusilihi yayi sauri ya zo ya wanke wajen bi mujarradi tazakkurihi lokacin fa da ya tuna kaga ana ƙara maimaita masa min gairi me tawa haka ne tawanin ba tare da jinkiri ba li'annal faura don yin gaggawa din ma'azzikiri tare da katuna wal kudrati kuma akwai iko mukula dole akwai in ka tuna ɗin sai kana da iko ka tuna kuma kana da iko kai ne ka tuna amma kana kan moto za ku tafi ko ba kai ne da jan motan ba kaga baka da iko kenan wannan lokacin baka da iko a'a ka tuna amma kuma babu ruwa shikenan ga ga shi ka tuna amma ba ikon tunda ba ruwa amma mun fahimta Allah ya ganar da mu sai ya ce to in dai har aka zamanto an tuna kuma ga iko min fara'idul ghusl to yana daga cikin farillan wanka shi gaggawa ɗin iya ɗaya daga cikin farilla ya ɗazu mun karanta shi ko ya ce walau lam ya tazakkaruhu illa ba'a da shaharin ko da bai tuna da cewa wannan lum'ar tana nan ba har sai bayan wata guda au aksara kai ko kuma sama ma da wata wa'ada jami'a haka ne wa'ada jami'a salawatin lati sallaha bi hazal gusili to fa sai ya dawo da wa'annan salloli da yayi da wannan wanka annaƙisa wanda take mai tawaya wanda bata cika ba kenan li'anna ta'amima dan game jiki da ruwa min arkanihi yana daga cikin rukunan wanka ai an faɗa al'umumu game jiki da ruwa faragun farilla ne ko to yanzu bai game jiki da ruwa ba amma bai tuna ba sai da lokaci ya ja yanzu kuma ya tuna amma kuma sai bai je yayi ba to wankan ta ɓaci gaba ɗaya amma idan daga tunawansa ya je ya wanke iya inda aka yi wani ɗin to an gama sai ya dawo da sallolin da ya mai ya yi a tsawon wannan lokacin da ya manta ɗin Allah sa za mu tuna a wannan duniyar tamu ta yau ake ɗan magana ɗaya ma kafin a shiga fita a manta Allah ka tunatar da mu alheri fatarkuhu mubtilun yace barin zuwa ka wanke ɗin ɓatawa ne lahu ga wankan duka li hadisi abi huraira hadisin abi huraira radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda annahu qala haka ne qala inna tahata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna tahata kulla sha'aratin karkashin kowane gashi janabatan akwai janaba faghsilu ku wanke ko faghsilu sha'ara ku wanke kowace gashi wanƙul basharata ku tabbatar ruwa ya isa har fatan da yake jikin gashin abu dawuda wa turmizi wa gairihima wal hadisi khalidin bin ma'adana hadisin khalid bin ma'adan anna ba'd ashabihi sallallahu alaihi wa sallam lalle shashin sahabban annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi annan nabi sallallahu alaihi wa sallam lalle annabi tsira da amincin Allah ya ƙara tabbata gare shi ra'a rajulan ya ga wani mutum yusalli yana sallah wa fi zahari kadamihi a dunduniyansa ta baya diddige shi ne nan ƙarshen ƙafa a ta baya lum'atun akwai inda bai samu ruwa ba ƙadara dirhamin gwargwadon faɗin dirhami kaga bai kai gaba guda ba ko lam yusib halma'u ruwa bai samu wurin ba fa'amarahu sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da amincin Allah ƙara tabbata gare shi sai ya umurce shi an yi idal wudu'a ya je ya sake alwala wa salata da sallah kaga sallar ba ta yi ba kenan saboda mai gurbin farilla ne kuma yana daga gare mu wannan wajibi musamman matakin da za mu ɗauka mai ahadari mai abin nan iziya ya yi magana ahadari mai risala ma duk ya ƙara ma magana akan mutumin da kafansa yana da wahalan jikewa da ruwa yana da wahalan jikewa da ruwa to ya yi ma tsawa a kan mai jasawa wa shukuk jasawa shine kaushi shukuk faso duk ya yi magana kai ka tsaya lalle ruwa ya shiga wajen ta iya yi wanka ya gaggawa don samun jam'i to kuma ka je ba sallah ya za mu yi kenan kaga an samu na mutanen can ko masu ya faɗo ya mutu kansa bai fashe ba amma dai ya mutu kam amma dai kansa bai fashe ba akwai sauran amfani ne a hato shi kenan to kaga kar a irin wannan kai sauri ka bo masallaci ka samu jam'i amma ba ka da alwala an samu matsala ko ba samu ba don haka ka tsaya ka kiyaye alwalan ta zama ta zama alwala kuma wannan alwalan da kake gani ita ce wanda aka faɗa fa wancan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana cewa idan kai alwala mai sunan alwala ba wai alwalan kwaskwarima ba alwala mai sunan alwala don ka bi kowane gaban farilla kayi kayi na sunna kayi mustabi komi ka cika ya ce to duk wanda ya wannan ya yi addu'an bayan alwala futti hadlahu abwabul janna za a buɗe masa ƙofofin aljanna samaniya guda takwas ya shiga duk inda ya ga dama to kaga ƙofar aljanna fa kafin a buɗe ma za ka sha aiki ba da irin alwala ka yi ta ganin dama ina sauri yanzu sun kai ɗaya fa kai haɓa liman ina ma akwai sauri bari dai in gani zan samu dai kan na ƙarshe ya gama yanke mata hukunci ya gama alwalan amma ba ta yi zama alwala ba kuma ya zo ya samu jam'i amma kaga ɗausan jam'in ta yi kenan kaga bai yi ba ya tsaya yi alwala kamar na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah ya ganar da mu kuma wannan har mata da suke cikin gida aksari ma an fi samun haka musamman ana biki eh kafin ma ce alwalan aiki ne wata azahar da la'asar take haɗawa ma daman saboda ana biki ka ce mata yanzu tsakaninki da Allah wannan abun da kike yi idan kina sauke tukunya kina ɗora wani Allah zai karɓe shi a matsayin uzuri eh da wahalan dai gaske kanta ce eh saboda duk komi da aka yi shi yana da shari'a yana da shi kanshi bikin yana da shari'ansa ko to Allah ka bamu da sauki ka mana mafita a tsaya ai alwala alwala kuma ka koya wa wanda yake karkashin ka shine wa ɗa ka samu ko kuma a kaninka ko wani abu ko yarki ne ko wani abu makamancin wannan koya mata ibada tsaf yanda in ta je gidan mijinta babu ba wani wahalan da shi kuma zai sha sai dai ya ta faman gwagwarmaya da abun yau da gobe amma ya zo zai koya mata karatun qur'ani zai koya mata sallah zai to a gidansu kan meye ma aka mata ne kawai sai TTC talle training college ta yi ta yi kawai tana gamawa sai abu aure bautan ubangiji an samu damuwa fa in dai aka ce haka ne iya abin da za mu yi don ‘ya'yan da muka samu to wallah asara ta same mu saboda me za a bar shi ma kwana biyu zai gaji lokacin sallah ba ta yi ba karfe sha biyu dare ta farka ta ce kai wallahi gashi ko isha ma ban yi ba wai ta gaji yaushe za a yi wannan ɗanyen hukunci ya za a yi da shi zai ga abun ai kamar akwai matsala da yawa kuma ba kama bane akwai matsalan kenan amma duk da tun kafin ya je shekara bakwai din nan ana ta ma yadda za ka yi ka jawo shi ka jawo shi don ya iso inda in ya zo wajibinsa zai yi in ya kai shekara bakwai bai yi sallah ba nan ne aka ce me ka umurce shi fa daga shekara bakwai wanda tashi ka ɗau buta ka yi kaza wasu maluman sun ce shekara shida ma za ka iya yi saboda rayuwar da muke yau irin mutanen mun nan yaro ɗan ƙararrami ya fi ka wayo yi saboda me saboda duniyarsa da bambanci da naka shi tun yana baya yake jin ana hello to ka gani kai kuma ba sanda ka girma an zo ana koya maka nan ake dannawa a kashe nan ake dannawa a yi magana zai zama basiran ka iri ɗaya da nashi ne to duniyar sa ai daban ko to ka shirya ma duniyar tashin ma akan ibada duk abin da za a yi shekaran sa nawa shida yanzu kana umurcin sa ya fa amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shekara bakwai ka umurce shi da sallah in ya kai goma bai yi ba ka dake shi in ya kai goma bai yi ba ka dake shi amma yanzu in kaga ana kera yaro ba kuma ganin sallah bane ta aike shi da kudin cafane ne yayyar to yau kan dalle yau kan za ka yaba wa aya zaki kayar ta amma ba ana kiran sallah take ai kansa ma ita ma ana kalla kiran sallah ma yi sauri ka je ka siyo mun kaza zai kulle shago yi gudu zai je sallah dan tambe zai sallah ba ba ruwanta bane ita dai ta dama masa tuwo ya ci kawai shikenan to ina gangan jikin da aka gina shi babu imani ai nuna masa cewa lokacin sallah in yayi ko aikin waye ne ya bari ya je na Allah wannan na Allah ne ba na kowa ba Allah ka bamu da sauki Allah ka sa mu gyara falhadisu haka ne ko falhadasu ne falhadasul akbar kaga hadasi babba gurin yi masa aiki kamar aiki yanzu ai lum'a aka yi maganansa da gaba ai da bambanci ko to ya ce lum'a karama da babba kalkabiri kalme kal babba kal kal gas menene kal asgari kaman dan karami ne fi hazal hukumi gurin wannan hukunci yanda za a yi magana a mutum ya bar hannu guda to haka ma in ya bar abin da ya kai faɗin dirhami ɗaya me dirhami sai mu ce naira kamar naira amma mun fahimta Allah ya ganar da mu ya bamu da sauki kuma irin wannan duniya da muke ciki aksari za a iya samun haka musamman in akwai ɗan matsaloli yawwa mutum musamman akwai matsaloli sai ga mutum ya fito ya manta wai yana alwala ne fa ya manta kafa ɗaya bai wanke ba sanda ya ruku zai ga ɗaya gashe kamar anya wannan ya wanke ta kuwa an samu matsala wannan gurin ko ba samu ba irin wannan kuma sai dai a guri fa za a iya samu tabbas saboda idan duniya kwakwalwa ta cika da matsaloli to lokacin da zai dinka lissafi ma bai sani ba shi yasa mai kai kokari ka danne ma ranka cewa duk abin da kaga ka samu lillah na Allah ne in ka rasa ma Allah haka ya tsara amma idan ka ce komi da kake yi sai ka yi shi daidai da yadda ka saba to zaka dinka barin wayansu abubuwa tabbas kuwa a baya Allah ka bamu da sauki ka rufa mana asiri duk matsalolin da za ta zo ta hana mu cika ibada Allah ka hana mu shi ya Allah Allah ko dukiya ne zaka bamu ya hana mu ibada Allah kar ka bamu wannan dukiyan wallahi saboda duk ran da ka mutu fa shikenan an gama wannan dukiyan sai dai a dinka lissafi ya bar kaza to ashe ba nashi bane dan riko ne daman ya rike wa masu shine yayi asarar lokacinsa yayi asarar lokacinsa yana shiga kabarin nan kuma abubuwan da za a dinga tambayarsa abin da ya aikata Allah ka ba mu ikon cika wannan ayyukoki dan kai ya Allah wa annahu in akkara gasalal lum'ati ya ce da sha'ani yake in ya jinkirta wanke lum'a shine inda bai taɓa ruwa ba ba gaba guda ba au uduwan ko kuma gaba guda faƙadi batsalar gusulu to wankan ta ɓaci duka saboda mai ta ɓaci li'annahu tarakal muwalata don ya bar muwala ya bar gamewa duk tsawon lokacin da ya tuna ɗin nan a ya ɗauka ɗin nan in ya tuna to kamar yanzu ne aka yi abun Allah ka bamu da sauƙi ba'da zikiri bayan ya tuna kama marra daliluhu kamar yadda dalili ya wuce fi fara'idul ghusl wurin farillan wanka duk wani farilla da aka batta idan mutum ya batta to lalle ilalla ya dawo da ita din wajibi ne wannan sai ya dawo da ita amma in kuma sunna ne an riga an yi sallah to sai dai a yi sunnan don sallah ta gaba amma mun gane amma in farilla ne to sai ya kawo ta sannan ya kawo wannan sallar da aka yi yanzu abin da muke nufi bi ma'ana abin da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yanzu ya ga wani yayi sallah amma a jikin kafansa akwai wuri da bai wuce faɗin dirhami ba kaga kadam ai wanke kafa farilla ne to bai kai bai wuce faɗin dirhami ba to ya ce masa ya sake alwala ya sake sallah to haka ne duk wani abin da in dai farilla ne ka bata to sai ka sake ta sai ka sake wannan sallah din kuma amma in sunna ne ya bari bai yi ba to mene yanzu misali shi mustahabbi da sunna duk idan ka bar su to in ka riga ka yi sallah to sai dai ka yi don sallan gaba lasiya ma a alwala Allah ya ganar da mu sun maƙala innahu iza kana menene uguwi mamni mamsiyun in gaba guda ne aka manta fi a aba'i gurin alwala gurin ba da alwala din a aba'i wudu'ihi a gaban alwalansa wa ghasalahu bi haka ne bi niyyatin to ya wanke shi tare da niyya yanzu tun da shi yanzu ai ya tuna abun ko to zai wanke shi da niyyan alwalansa ta cika da niyyan me alwalansa ta cika biniyatul wudu'i da niyan alwala ajaza a huto ta isar masa in ta alwala ta yi to ta wanka in a wurin ne to ta gama kamar yadda muka yi magana ɗazu an ga salihi daga wankansa biniyatin da niyya lilme janabatin na janabarsa ai mun yi maganan cewa yanzu in kafa ne mutum ya bari a wanka kafa bata samu ruwa ba amma lokacin da ya zo yin alwalarsa ta samu ruwa to shikenan ta isar masa alwalan da ya yi ta sadaf ta ni wancan wankan ta haɗe shi sannan kuma ta haɗe masa alwalansa Allah ya sa mun gane ya muke da lokaci amma da saura da mawani'ul janaba abubuwan da janaba yake hana a aikata abubuwan da janaba yake hana a aikata in har akwai janaba to ba za ka yi kaza ba wa qala rahimahullahu ta'ala wanda ya rubuta littafin ahalari Allah ya masa rahama ya ce wala ya hillu lil junubi baya halatta ga mai janaba dukuli masjidin ya shiga masallaci wala qira'atul qur'ani ba zai karatun alqur'ani ba illa ayatan sai dai aya daya wa nahwiha wa nahwiha da makamancin aya din shi ma litta'awizi dan neman tsari wa nahwihi da kuma makamantan su beye ne to makamancin neman tsari makamanci kai ƙari'i ne kana cikin karatu wani yana cikin karatunsa kawai ko kuma da kawai janaba jikinka fa amma ya wani na cikin karatunsa sai ya bata kai kuma yukadu zai tu hayuzi qur'ani na fisganka sai ka cada shi shine makamancin aya da ake nufi wala ya juzu liman la ya kadiru alal ma'il alal me masil baridi ma'il baridi baya halatta ga wanda yake bayi da ikon taɓa ruwan sanyi an ya atiya zaujatahu da ya sadu da matarsa hatta yi idda al'alata har sai ya tara kayan aiki al'ala shine ruwan ɗumi illa an yi hata lima sai dai mafarki ya yi falashe a alayi shi kuma babu komai a kansa tunda ba shi ya ma wa kansa ba ya'ani abin da yake nufi mai sharhar littafi ya ce annahu la ya juzu lil muhdisi baya halatta ga wanda jikinsa akwai janaba hadasan akbar bi ma'ana hadasi babba dukuli masjidin ya shiga masallaci wanne ne to karami tunda an ce akbar wanne ne karami kuma na'am wanne ne karami yanzu an ce akbar babba shi aka ce shine wanda za a yi wanka to wanne ne karamin kuma na'am mazi fitsari shi ne karami eh kai ma kayi gaskiya eh lalle kai ma kayi gaskiya shi ne karami babban shi ne mai maniyi karami kuma shi ne mai waɗannan wanda ba su kai shi ba su ba sai an yi wanka ba ai su ba sai an yi wanka ba ka'idan wanke su ne kawai ka bi shi kenan Allah ganar da mu wa qira'atul qur'ani da kuma karatun alqur'ani illa lime lita'awizi sai dai neman tsari fi ayatin aya ɗaya wa nahawi ha ko makamantansu wala ya juzu lahu baya halatta gare shi umuru haka ne umuru umurun ukura wani aiki daban wadda ba wannan ba sakata an ha mu'allaf wanda ya rubuta littafi ya yi shuru akan sauran abubuwan akwai su da yawa kenan wahiya salatu yace ita ce sallah wa masu mushafi shine taba alqur'ani cikakke wa dawafu da yin dawafi alal meye nafsi alal meye tafsili atiya akan yadda aka rarrabe su kamar yadda suke zuwa zai fara kenan sai ya ce ma na ɗaya amma dukulul masjidi amma kaga shiga masallaci wal fihi wal fihi ko kuma zama a ciki fali hadisi ummu salma radiyallahu anha qalat da kala rasulu sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya shiga masallaci saraha sarhata hazal masjid ya ce ta ce wannan masallaci ɗin ta nuna shi kenan tunda ta nuna haza kenan fanada sai annabi ya yi shela bi a'ala sautihi da mafi ɗaukakan muryarsa bi ma'ana ya ɗaga murya innal masjida ya ce lalle masallaci la ya hillu lilwaye la ya hillu liha'idin baya halatta mai haiba ta shiga wala junubin haka ma mai janaba baya halatta ya shiga in ji waye annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam illa bi uzirin kenan mu fahimta yanzu akwai wanda ba musulmi ba kuma sai a kira shi don ya gina masallaci ana samu ko ba a samu me yasa to za a samu saboda abin da ake so a mawa masallacin waɗanda suke bina ginunnuka na zamanin babu su cikin musulmai kuma ana buƙatar masallacin ya zan duk duniya in ka kalle shi ya zan masallaci in ka dubi ginin da ya fi shi sai aka ce waɗanda suka yi shi ba kuma musulmai ba ne to ku ya halatta a wurin ku nemo don kuna so a muku irin wannan idan babu lokacin da za a je don a koyo aikin a zo a yi muku ginin amma mun fahimta sai su zo su muku ginin da kuke so na masallaci amma kai kuma ba a yadda ka je ka gina coci ba Allah ya ganar da mu wani ya ce a to ai kuɗi za su biya ne yi kuɗin ai wani ya an kawo masa aiki irin rigan nan da fasoci suke sakawa ya ce to fa gaskiya amma fa ba da kuɗi ba gaskiya zan karɓi wannan abun don ba zan mutu da yunwa ba ce Allah ka ba mu da sauƙi Allah ka rufa mana asiri to wannan shine abin da ake nufi in dai mutum mai janaba ne to baya shiga masallaci haka ma ha'ida mai jinin haiba ba ta shiga masallaci Allah ka bamu da sauki na biyu wa amma qira'atul qur'ani yace amma kaga karatun alqur'ani fali qawlihi alaihi salatu wassalam fadin annabi tsira da amincin Allah ƙara tabbata a gare shi la taqra'ul ha'ibu mai jinin haiba kar ta yi karatu wala junubun haka ma mai janaba shay'an ka ta karanta komai min alqur'ani daga alqur'ani kar a karanta tayyib walakin sai dai hadisu aliyu karramallahu wajahahu li sihatihi yashhadu li hukumu huwa Allah ka bamu da sauki kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuqri'una yana karanta mana alƙur'ana alƙur'ani ala kulli halin a dukkan wani hali malam ya kun junuban matukar in baya da janaba kaga nan ana maganan zai iya karantawa ba tare da alwala ba kenan kuma mai hadari ma kun ji abin da ya ta faɗa ai ya ce mene ina ji mu wuce kamar wani sati da ya wuce ko kan cewa mutumin da yake gyara wa qur'ani yanzu shi aikinsa kenan gyaran ko kuma yu'allimu fi yana neman sani a cikinsa wannan al- ya zauna daman da alwalarsa alwala ta warware to ba ce je ya sake wata alwala ya zo ya zauna ba saboda aikinsa kenan da yake yi a wannan lokaci mai karanta zuwa ko wanda yake gyarawa duk wannan an bashi dama ya yi ko to Allah ya ba mu da sauki wasalatu amma sallah farban kana au nafilan farilla ko nafila liƙaulihi ta'ala idan faɗin Allah mai kowa mai kuma ya ayyuhal lazina amanu ya kuwa da kuka yi imani la ta me la ta karabu salata kar ku yadda ku kusanci gurin sallah ko ku kusanci sallah din wa me wa amtun sukara kuna cikin maye hatta ta'lamu har sai kun san ma me ma taquluna me kuke faɗa wala junuban illa abiri sabili hatta tagtasila ya ce to ya kuwa da lukan imani kada ku kusanci yin sallah har sai kun san me kuke faɗa kuma kada ku yi me sai dai kuma in har mutum wadda shi janaba ta same shi amma abiris sabil ne ɗan tafarki ne iyakan hanyar tafiya ba yi da ruwa ko ruwan ba zai ishe shi ya yi amfani da shi sa'an nan kuma ya yi wanka ba ko ba zai ishe shi ishi dabbansa ya yi wanka ba ko ba zai ishe shi bare ishi dabbansa ba duk wannan an ba shi dama sai aka ce shi kan zai iya yin mai taimama illa abiris sabil sai dai dan tafarki shi kan an ba shi dama yayi mai yayi taimama yayi amma mutumin da baya da lafiya ai wannan da wani uzuri daban rashin lafiyansa ya sa ga ruwan ma amma zai taimama yayi saboda in ya sa ruwan cutan za ta karu ko ta akuri bur'in ko kuma ta jinkirta warkewa to wannan sai ya bar mai sai ya bar ruwan sai ya yi mai sai ya taimama Allah ya ganar da mu wa masul mushafi taba alqur'ani kuma na hudu kenan ko karim mai girma li qaulihi ta'ala fadin Allah mai kowa mai komai innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun yace innahu lalle wannan alqur'ani mai girma yana rubuce ne a wani allo tsarkakakke ko kuma keɓancece babu la ya masuhu illa me illal mutahharun ba mai taba shi sai ma tsarki sai me me sai mai tsarki tanzilun min rabbil alamin kuma sauƙaƙƙe ne daga ubangijin halittu duka shine yake da ikon ya saukar ko kuma ya saukar ko ya goge wani abu ko ya ƙara wani abu wannan inda ku wannan na Allah ne ai baka san menene ubangiji yake kara ko yake ragewa ciki ba kai dai abun da ka ji shine wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa maka Allah ka bamu da sauki wani qaulihi alaihi salatu wassalam fada annabi tsira da amincin Allah kara tabbata a gare shi la tamassul qur'ana la tamassul qur'ana kar ka taba alqur'ani illa wa anta zahirun sai in kana da tsarki sai in kana da me kana da tsarki wani sun tafi cewa har alwala tana ciki sai kana da alwala cikakke zaka dauki cikakken alqur'ani wasu kuma a sun yi rangwamen cewa a tsarkin wanka ake nufi Allah ka ganar da mu kuma duk abin da za ka tattala shi don ɗaukan alkur'ani ya zama kana girmama shi wannan shine wajibi a gare ka don daga nan ne ga zuciya tana mutuwa ana sake ma wayansu abubuwa kana ta ganin baya da girma to abubuwan da ke ciki sai ga basa da girma a wurinka hukunci na Allah amma kana tsallaka shi ba ruwanka kawai Allah ka rufa mana asiri na biyar wa tawafu yayi magana akan dawafi ba a yin sa sai da me sai da ɗayyib lima rawahu ibnu abbas na daga abin da ibnu abbas ya ruwaito anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala lalle annabi tsira da amincin Allah ƙara tabbata a gare shi ya ce at-tawafu salatu yace tawafi fa kaman sallah take sai dai illa anna Allah ta'ala lalle Allah madaukakin sarki ahalla ko ahalla ahallala ne nawa ya dan goge fa ɗayyib a halala fihi kalamu kalama Allah ya halatta a yi magana shi kan ana yi amma a sallah ai ba a magana ko tun lokacin da aya ta sauko umu lillahi mai kaniti na samiti ne kenan tun daga na aka daina magana a cikin sallah to amma ita gashi nan dawafi ana yi amma kuma kaman sallah aka ce hukuncinta amma kuma me amma ita ana magana amma Allah ne ya me ya umurni a yi magana faman takallama amma fa duk wanda zai magana a cikin nan fala ya takallama illa fala ya takallam illa bi bil khairi ba, ba zai yi wani magana ba sai dai in alheri zai fada sai dai me alheri zai fada bare ta tadin wani abu daban kuma ba Allah ka bamu da sauki in kana dawafi kuna maganan ku ba wannan ba hana amma ga shi hukuncin shi kamar me kamar sallah wa amma qauluhu amma ka ji maganan sa wala ya juzu liman la ya kadiru kaga maganan da ya ce wanda baya halatta ga wanda bayi da iko ala masil ma'il baridi ya taba ruwa mai sanyi an ya ati ya zauje ta hude ya sadu da matarsa hatta yu'idda al'alata har sai ya tara kayan aiki bi ma'ana sai ya samu ruwan wanka mai dumi kenan illa an ya hatalima sai dai in mafarki yayi falashai alaihi wannan kan babu komai a kansa shi kan an bashi dama kenan yayi me yayi taimama yayi sallah yalzamahu ala zalika naqaluhu min al-gasli ila tayammumi ai shine an bashi dama ya bar wankan tunda ba yadda zai yi yayi wankan ba a samu damuwa ba ya koma zuwa ga me taimama yayi sallah wa tayammum rukhsatun taimama kuma da kake gani an ce kai din nan yace rukhsatun ai sauki ne shari'iyatun wanda shari'a ta yi li uzirin don uziri wadarurati ko kuma laruri wa laisa waɗa'u uzuran amma fa saduwa da mace ba uzuri ba ne illa an ya tabarrara bitarkihi sai dai in wannan zai samu matsala idan bai sadu da matar ba zai je afka wani wuri kuma na damuwa to da a samu babbar matsala gwanda a samu wacce ƙarama duk lokacin da shari'a ta abu ya zo gare ka kuma la muhalata sai an yi shi amma ɗayan da bambanci da ɗaya wurin girman laifi kuma babu makawa sai an yi to a zaɓi mai ƙaramin laifin a ya fi sauƙi amma mun gane yanzu da ya fita waje ya aikata wani munan aiki gwanda ya zauna da matarsa ta gida ya fi sauƙi ya ko tayyib Allah ya bamu da sauƙi ya ce to sai dai in har za a samu matsala bitarkihi da barin saduwa da ita din fa yajuzu lahu hina izin to ya halatta a wurinsa a wannan lokaci in ji maluman fikihu Allah ya karba mana qala Allahu ta'ala fadin Allah mai kowa mai komai yuridullahu yace ubangiji fa yana nufi bikumul yusra sauki yake nufi da kufa wala yuridu bikumul mai usra ba yana nufin addinin nan ku ta shan wahala bane a'a shi yasa an ga mutum yana ta jin jiki inda ya addini ne to ba shi ya kama ba dama ya ebo zafin kansa ne kawai shi yasa sai ga yana ta jin jiki ka gan shi a fujajen a wahalance to shi ya ɗora wa kansa wannan amma ba addini ba sai na umar ya taɓa ganin wani yana takawa kamar ba zai taka ƙasa ba tsabar ragin wai shi mai addini ne ce za ka tafi ne ko kuma sai na haɗa ka da haka Allah ya yi shi sai na umar baya masa wani wargi ya ce za ka mai da addinin mu kamar mara lafiya wace ma addini ya kowanci da kai haka yana taka ƙasa ne kar a ce shi yana da yana tafiya a ƙasa mara da girman kai ya ce kana jujjona kafa ka taka kafa ko yanzu za ka taka Allah ka bamu da sauki to duk abin da ake nufi shine ka rayu rayuwa sahiha amma ka sani kana da doka doka ta ce kaza kaza ne kaza doka ta ce kaza kaza ne kaza ba shikenan ba amma ka zauna baka koyi komai ba waɗanda suke koya maka kuma kana ganin su kawai wansu gaba ɗaya talakawa ne ba sa da kuɗi kai kuma ga wankakken riga amma kuma baka iya tsarki ba an samu matsala ha to sai ka samu mutum rigarsa ɗaya a gidan duniyar nan amma kuma shi ya fi ka wurin Allah don ya iya tsarki to ka gama yawon ka ingila duk kasashen waje ka gama zuwa wani mun taba taɗi da shi yace yana ya zaga ƙasa ƙasa mai sunan ƙasa ƙasa bakwai a duniyar a duniyar nan yace kuma a jihar Najeriya a jihohin Najeriya nan ba inda bai shiga ba kuma ba inda in yaje ya zauna yanzu ba za a kira sunan shi ba wayewa ya kai wayewa ko to yanzu in bai karanta addini ba bai iya tsarki ba kuma mai amfanin wannan wayewa ka gani abin da ake nema wayewa shine ka san addinin ka me ne ba fa tarin kuɗin nan ba ba tarin kai wani ne ba ba girma ba sarauta ba ba komai ba mene shi kawai na san addini na daga kaza sai kaza kaza ne ya same ni to hukuncinsa kaza shikenan kawai ka zama wayayye amma ko fitsari bai iya wankewa ba amma ya ɗauki kansa shi ɗin wani ne ko ta ɗaukanta ita wata ce in dai ba a ganta da turmin dubu ɗari da hamsin ba to kaman bata kai ba amma bata iya tsarki ba asara ya same ta ko bai same ta ba jininta ba za ta iya bambancewa ba bare da ta bambancewa yatta kuma za ta tafi ɗaki kaga an samu damuwa kenan kaga wayewa bai yi amfani ba wayewa shine ka san ibada ka kuma yi ibadan yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi Allah ne ya ce masa yayi kaza ba yayi ba to kai shikenan amma ina ka zo ka zauna kawai ka iya karya hula baka iya sallah ba ha baka ma kanka adalci ba samu ko abokinka ne yau aya daya a faɗa maka ka iyata gobe wallahi wata rana sai ka tsinci kanka kana iya karantawa da yawa menene hukuncin kaza ba sai ka iya hada bakin nan ko ko hada bakin nan ban baka iya shi ba yau ka zo aka gaya ma hukunci gobe aka gaya ma hukunci to ba bai ishe ka ba to kai ba a gaya ma hukuncin komai ba kuma kai baka je gurin da ake karatu ba ba ruwanka da masu karatu kam in ga jana ya ce suna can suna ta fama yi shi ma zai samu nashi faman ai Allah ka bamu da sauki ka mana mafita to wannan babban abin da ake nema shine ka san menene shari'a kuma ina ga mun zo gaba ya muke da lokaci lokaci ya zo ko a to alhamdulillah o akwai wani ɗaya ko wa ma ja'ala alaikum me fi dini min harajin ba a sanya muku a cikin addinin nan fa challenging a ce maka dole abin da aka ce maka nan sai kayi a shari'a abin da take nufi shine ba ta taba kulle ma kofa ta kulle ma windo idan ta ce ma karka shigo ta kofa to za ta baka kofar shigowa ta windo za ta baka kofar ta windo in kuma ta toshe ma windo to za ta baka kofar ina ne kofa za ta bude maka shi me yasa ka rayu ne kar ka zauna ba a raye ba yanzu mutumin da aka ce yana tafiya cikin dokar deji bayi da yunwa ta ishe shi aka ce ya samu mushe na alade ma fa mushen alade sai aka ce ya ci yayi guziri da shi ina ne zai zama mar haramun lokacin da ya zo inda zai samu abinci wannan kuma ya zama me ya zama haram kaga shari'a ai sauki ne da ita amma ka zo kaka ce kai kadagar kadagar kawai wani sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya san yadda aka yi maganan wanka janaba ya san temama na abun amma bai san yadda za eh za ka yi temama an janaba ya kama ka ba sai ya zamanto ya tafi wani wuri kuma ga sanyi ba zai ba iya amfani da ruwa zai samu matsala amma tunda dai ya riga kawai ya dauki addini shi bai san akwai rukusan temama a wanka ba kawai yayi ebi ruwan sanyin yayi wanka kuma yayi mutu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayya da ya kafa wa kaza wa kaza da kaza da kaza yayi da ya isan masa kaga an samu sauki addini fa baya so ka mutu ne a in ya ga zaka mutu sai ya sake maka abubuwan da ya zama haramun din sai a wannan lokacin ka rayu kana tsallake wannan gaban sai ya dawo maka da dukkan wa'annan dokokin kuma suna su dawo normal amma yanzu ta kace kai kan ina ga sauki ka ji ina bayi da lafiya ne fa azumi ake yi an ce masa to ka sha magani ya ce cap ni da rana Allah ya sauwaƙe ya je ga ana ta yayyafa man ruwa zai isa har lokacin yanzu tsakani da Allah mai abin shan wahala ciki an baka dama yau tafiya ko da jirgin sama zaka yi tafiya in ta kai ayi kasaru zaka yi aje azumin nan to ka gane shari'a fa ba wahala yake so ka saka ba fa a kai dai ka gane akwai abin da aka dora maka nabi an ka gane haka ka huta Allah ka fahimtar da mu ya Allah abinda muka faɗa daidai Allah ka ɗora mana mizani abinda muka yi kuskure Allah ka yafe mana in akwai tambaya sai mu tambaya in babu kuma sai mu yi addu'a na'am wanda bai da dahara wanda bai da dahara eh bai shiga masallaci ba wanda bai da dahara ne ko wanda yake wanda yawa
na'am shugaban a jami'o'inmu Na'am.
akan dan gina irin temporary masallaci haka kamar duk wani department haka zaka zo ka samu maimakon a ce sai an tafi masallaci sannan mu zaka samu an dan gina masallaci karami dan musalla hakan nan yawa to Mm.
kuma suka zo suka taru lokacin da kamar ana dan jiran lecture ko kuma an fito daga lecture ko a shiga wani akan dan zauna a cikin Masallaci.
wannan masallacin ana dan hira dai ana dan discussion akan maganar karatu to zaka samu irin kabilu maras eh wanda ba sa sallah irin ana ka su ma dan shigo dai ana dan kamar ana dan discussion ya ga shi ma A sun ciki.
shiga cikin wannan masallacin ya abin yake tafi abin shine kawai musulman sun lalace mana na'am ai su suke ibada a wajen kuma abokansu ne me yasa ba za su yi wata mahaɗa ba nan ba iya daga cikin abubuwan da Sheikh Ismail bin Zakariya ya shiga soja saboda haka an samu wani musalla ne a bariki sai ana shan giya a ciki sojoji suna zama ya ce ya haka ai kaza da kaza ya ce to sojoji ne aka ce soja za ka je ka ce mara ya ce to sojan ba daga cikin mutane bane ake ɗauka ne ba mala'iku bane ai don haka kawai a hana su ina ai abu ya citira ya ce to aka ce to ka zama sojan mana kai ya ce sai ya zama sojan kuma da Allah ya bashi zama ya zama sojan ba lalacewa bane ta mutum dama ai tunda abokinka ne da kai da shi ka san ibada addinin ka ya hana ka wannan to ja shi ku je ku kare a inda babu wannan period amma idan kai ka ɗauke shi ka kai to laifin na kanka laifin na waye na kanka saboda me saboda kamar ɗauko ƙur'ani ne ka zo ka ajiye wa yaro ƙarami ya zo ya taɓa an ce me hukuncin laifin al'ismu alaman me munawila hulahu yana kan wanda ya kawo ƙur'anin gurin yaron ya taɓa shi ma in da ka ɗau addininka da muhimmanci ba zai zo wajen ba ba zai yadda ya zo ba Allah ka bamu da sauki na'am eh in mutum bai sani ba kan ai shari'a ba ta kawo mutum da abin da bai sani ba sai dai kuma yana sani to sai ya dau mataki in ya sani cewa yanzu ya ga abu ya abushashshen maniyi a jikinsa to sai ya tuna da rigan nan kan yaushe ne yayi bacci yaushe ne yayi me yayi bacci sallan da yayi daga wannan baccin zuwa wannan lokacin sai ya dawo da su sai ya wanka ya wanke wannan gurin sannan ya dawo da sallolin da yayi da wannan tufa a jikinsa Allah ya ganar da mu na'am
misali kai dan ajawa ne ko ma na kai na'am sai ka dauki fasinja na'am so fasinja kuma ka san inda zai je din ba waje ne mai kyau ba na'am zai je kamar inda a wurin kututu ko kuma zai je wajen da ake da yin shashara Na'am.
da ake neman mata maza haka ne na'am kuma ka dauke shi ka kai da abu ne kana kasuwanka ya ce ma wani ya kai ni mami market misali ko ko yanzu akwai an daina mami din da ni ba ka da alaka da me zai je yi ai ɗauke shi ka je ka ajiye shi ka karbi kuɗin ka kai gaba sai dai matsalar shine ya siyo giyansa ya siyo me ya ce wani ya kama mu ɗauko mu wannan jarkan giya ce ka ɗora mu a nan sai ka to ba za ka yi da kwanta ba dan Allah ya tsine ma wanda ya da kwanta amma ka fahimta amma ya sha giyansa tatil abun sa ya tare ka a hanya to yiwu kayansa ka zo ka ajiye shi ba ka da ajanda da shi amma mun fahimta Allah ya ganar da mu ya bamu da sauki na'am yanzu wanda zai kai kamar yadda ya faɗa na'am wani ala sabon da za ka kai mutum kuma coci ba je ya yi wani ibada da ba ba ka da damuwa fa da ibadansa ina ya ce ma ka yi cocin fada kasuwancin ka kake yi sai ka ɗabe shi ka kai shi ka ajiye shi ka kama hanya kai tafiyar ka amma mun fahimta Allah ya ganar da mu na'am wa alaikum salam wa rahmatullah
tambayar da yana da waje da darasin mu na'am to Allah ya ba mu iko abin da ya kasance nake tambaya kai shine aka ce annabi Muhammad sallallahu Sallallahu alaihi alaihi wasallam.
wasallam kafin ya rasu ƴaƴansa maza Mm.
ba wanda ya kasance kai ya abin nan a raye Mm, babu.
saboda dalili shine domin kowane annabi idan ya kasance har ya bar ɗa namiji Mm.
a bayansa wanda zai zama to abin da ya kai balaga zai zama to shi Shine- ne shine mai gado mm.
to amma annabi Muhammad shi Sallallahu alaihi ne- wasallam.
shi ne annabin ƙarshe Mm.
idan ya bar ɗa namiji kuma a bayansa wanda zama bana to shi ma zai zama Ga to annabi.
akwai annabin da zai zo kenan to sai na ji wani fatawa kuma na'am
akan cewa bayan rasuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad wasallam sallallahu alaihi wasallam Bilal Mm.
wanda shine ladaninsa na'am ya ce ba zai iya zama madina ba domin kullum tunaninsa yana kan tuna annabi ne a baya ko yana nan Hmm.
Ko kira sallah zai fito zai ga kamar ya fito eh
sai ya bar madina sai ya koma ƙasar habasha Mm.
shi ne inda ake siriya ke Syria mm.
to daga can yana kwanci wata ran sai ya yi mafarki kan cewa an a bilal a- annabi Muhammad ya zo masa cewa yana kiransa bilal yaya har ya kai tsawon kwanaki kaza baka baka ziyarce ni ba Mm.
sai ya waye gari cikin ainihin firgita daga nan washe gari sai ya sallama da iyalinsa sai ya koma kama Madina hanya zai je madina Mm.
to ya hutu da sai je har madina ya isa madina alaikum salam sai sai na umar lokacin a yakan na abakar lokacin na halifa sai ce bilal ina ka tafi ka bar mu wanda ya kasance muna ainihin kallon ka muna tuna Annabi.
annabi kamar yana tare da mu tsawon lokaci saboda aka tun da ka zo kira mana sallah sai ce ai ba zai iya kiran sallah ba Mm.
yana tunanin idan ya kira sallah kamar annabi zai fito annabi Muhammad zai